wanda ya dace da 21 ga watan 12,2021 muna cikin littafin na bulugul mara yau za mu yi darasi na 80 daidai insha Allah darasi na 80 daidai cikin littafin bulugul mara za mu tashi babul iqrar babi na tabbatarwa mutum ya tabbatar da wani abu wanda yake kan shi ni na yi ka aikata kaza yarda da wani abu a kanka kisa ne wani abu ne na sata wani abu ne na kasafi kayan wani ne a wajenka ka ɗoka cewa da ka yarda da wannan abun a kanka yake ka ɗoka mana kai kai ba ka ɗoka ba kan haka ya kawo kurin hadisi guda babu ikara babu duk da a cikin wannan littayi ne shi akan fikihu ce amma alhadisiya fikihu ce akan tsari na hadisi kuma kenan na kawo abin da ya tabbatar da ingancin shi a wajen shi abin da yake ga shi ne madogara kan wannan magana za ga zina kaga abin da yake wajen shi ne zai iya kan hujja da shi kan masalar kirar babu yayi amma hadisi guda ya kawo don ya kawo hujja da maganar da sai ya ce an abi dhar radiyallahu anhu qala قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا abu zar ke cewa dogon hadisi ne amma ce muka ganin fiki wuce zai ɗauko a dogon hadisin abin da yake so ya kawo hujja da shi abu zar na cewa annan sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ka hudu gaskiya ko mun dacinta ko da mai daci ce shi ne laukanin murran nan wannan mai munasaba shi da wannan babe da muke ciki ganin in aka ce mai abu mai daci ba dacin abu irin kai ne ba ka da gaskiya ko naka ne ba shi da gaskiya kuma ka tabbatar za a samu matsala in ka ikirarin wannan la'in ka ce kai kai to amma a nan kenan hudun gaskiya da shi ya yi ko da ba ta daɗi magana kenan kawo da gaskiya ko mudacinta wa zaƙurtun fa'adilu wa laukana zaƙur ba wulajir man da kuma shi ana ƙamun alala ta adilu idilu wa aƙarbar takawa allaji hankalin cewa kawo da gaskiya in za ka zama gana tuka da gaskiya ko da na kusa ne da kai kai ne na kusa da kai ne baya da gaskiya kawo da gaskiyar magana nan diba alaƙa ka da allah subhanahu wa ta'ala shi ne a gaba da komi wannan yanzu dai na musamman kenan duk abinda mutum in ce ya ɗauka ya yi zinace na haddi ne kisan ne kuma mine lana abinda malamai ke magana idan mutum ya yi ikirari wasu na gaina iya komowa tun da daman shi ya hudi ba kashi bai sha aka tilasa mu shi ya hudi to zai iya komowa kan wannan abin da ya yi wani su ci a inda ya hudi bai komowa duk abin da sananne duk abin da yake misali iyayewa bangaren irin balashar a zamani za a ba mutum kashi kurin sha wuya inda sanin da ake yin ana neman tace gaskiya a shari'ar zamani masu ikon zamani sukan ba mutum wahala ya yi itirafin hudu ya hudu abin da bai yi ba don dai a sha mai lahiya don ya san mahi yawa akan wa mutum azaba ne na hannun jami'an tsaro kayan ya je gidan kaso yin ji gidan kaso kuma mamaye dai ko kisa ne dai asa annabi ba kisa ya san ya tsira to ganin ya tsira daga wuyan yan sanda ko abubuwan duk na iko dai sai ya faɗi wani abu da bai ba don a sha mai lahiya daga wannan azaba da ake mishi ya ce na yi to wannan idan ya je gaban alkali ko shari'ar allah aka tabbatar da wuya ce kudin ya sha ba shi bai ba ce idan ya ce ya yi ana iya tadawa abinci gaskiyar magana in ba shi bai ba a ɗora mai don ya ce ya yi kamar shakku na bin taimiyar rahimahullah shi ya ga magana mai adalci cikin magana ya ce haƙƙi biyu ne ya tarafi a kan akwai haƙƙin na adam akwai haƙƙin mutum abin da yake na haƙƙin allah ne shi ne idan mutum ya yi itirafi ya ce ya yi kaza kuma ya komo ya ce bai yi ba in abin na haƙƙin allah ne haddin allah ne ku shara ta allah dole ku ƙyale ku yarda ku bar shi da allah me misali irin abin da ya wakana na ma'iz ko gamidiya ko wannan mutum ta unesa wanda nabi aje wanda nabi aje garinsu a tambaye ta in ta yi da ma'iz lokacin da ya zo aka hara jiwon shi ya tsere da gudu a nabi ta me yasa kuka bi shi suka bi suka ida ta me yasa da kwashin iyawa ya kuma baya daga itirafin na shi itiraf da kanshi kenan mutum in haƙƙin Allah ne na haddi ko kisasi wani abu da baka ba kisasi ba haƙƙin Allah abin layin Allah ne to za a bar shi da Allah in ya ce ba shi bai duk da ya yi amma idan misali haƙƙin wani ne ya tabbatar da shi ya kisa shi ya kashe wani to ba a komowa a yardar ce ka ce a bane bane kudin wani ne ya bace an mai sata ka ce kai ne to ba mu yarda da cewa ba kai bane sai dai wacce magana ta bada muka yi in an tabbatar wuya ce ta sa ya ce shi ne don ya rabu da waccan azaba aka tabbatar da haka ne tunan mako da yahudi za a aiki da abin da yahudi cewa ba shi bai tunda ba kama shi aka yi ba balle a suka hujja alamuhimu dai nan kun ya maka wannan babu ya tabbatar da musulunci ana aiki da hudu da yarda itirafu ka ɗauki lahi kaza a kanka in kai babu ƙatar shaidu sauransu sai babu la'ariya babu na magana ta aro aro shine ka amshi wani abu kuma ka maida shi bayan ka aiki da shi duk aro akwai aron da ake aro a yi aiki a maida shi bil'ayin shi abin jinsi shi da kanshi wannan da ke zarga wasu marowata wa yamuna unar ma'un iyakar rowa abinda za a yi aiki irin gatari hotari ya wuka ya kari a maida maka abin irce nau'in aro abinda za a yi aiki a maida maka abin shi da kanshi akwai da yake ce aro da za a yi wanda na kudi ne ta shi aron kudi ba a cewa sai an maida shi ainihin shi nan shi kima ce to zina muna magana abin aro abin za a karba a yi wani aiki a maida shi an samu ta bin jundub ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal yadda ma akhatat hatta tu'addiyahu da wani ruwaya da ta gabata ta tabbata haka albani ma wannan kin mata bin din ta tabbata da ruwayoyi kan cewa wannan ruwa da makaranta ta babu al'ariya annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alal yadi mu'akhazat hannu akan shi yake kenan ana binka ana bin hannu abin da ya amsa hatta to adiyo sai ya mai da wannan abin da ya amsa na aro kenan ka amsa to wannan abin yaunin shi akan ka eh lokacin da ka mai da ka fita matuƙa iya hannunka kenan kai ne madamun a kan shi ruwawu ahmad al'arba'a wa sahun haƙi da jihim da bayanin muka yi da hadisa wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man tamanak wa la takhun man khanak ka ba da amana manzan salasalam ya ce ka ba da amana ga wanda ya baka amana eh ka ba da amana ga wanda ya baka amana kenan maida ta ga wanda ya baka wala ta kun man khanak kaka ha'inci wanda ya inci ka wannan kuma Allah ya mana umarni na nan da kuma ta dula amana ila ahliyakum Allah ya muku umarnin mai da amana zuwa ga masu ita ya kakan ha'ince wanda ya ince ka sai kawo rahu turmizi wa abu dawo da hassanahu wa sahawar hakim wa sankar wa abu hatim wa razi a kharaju a jama'atar huffaz ko shamilul la'ariya wannan magana magana malamai ma abu dawud da tirmizi ya kawo abu dawud ya kace hasan ne hakim ya inganta shi abu hatim razi ya ce a hadisi da munkar wasu da jama cikin jama'a dai a takaice dai ruwaya tana manganu kamar albani rahmallah daga shi wannan ruwaya yana ce eh wannan hadisi ya cikin hadisai wanda suke da hanyoyi marasa inganci to wanda kaji yayi magana akan rishin ingancin magana yayi ne kalkashin wata ruwaya da take wajen shi wanda ya gani ya karanta amma ba dan ba shi ainihin hadisi ba shi da inganci ta hadisin ya tabbata da jama'a daga sahabbai kuma hanyoyi suna da yawa da hanyoyin da ya zo suna da hanyar da za su tabbata hadisin ya zama da gindin kanshi kenan ruwa ce ko da kashe ta magana a wani wuri yayi malami ya magana kan abin da yake wurin shi ko ya gani hadisin ya tabbata kan wannan magana cewa ka bada amana ga wanda ya baka amana kakka ha'inci wanda ya ha'inci ka kenan mutum ya ma ha'inci kai ka samu dama akan shi kakka mishi wannan magana ta kakka ha'inci wanda tana magana akan menene yanzu misali mutum ya maka makaca ya ci kudinka in ma ba shi ka ba shi bai biya ya hana ka ko kayanka ne ya amsa ko da ƙarfi ko da dabara da dabara da tunan he ka samu nashi a inda bai gani za ka ɗauke kai ma ko ka za ka bari sai ya baka da hannun shi daga shi wani maganganun ne wasu malamai suka tsaya kan zahirin ruwaya suke ci a kaman me yake cewa wasu suna ga cewa kurin baiwa kurin ka amsa kurin baiwa ka amsa kurin an ka amsa kayi laifi kamar imamu shafi iya ga ko da ka kama mutum da ya masa ta ko ya makwace ba ka ɗauka ba kurin daga shi wancan ruwaya wasu na ga ci a ya halitta kana da dama ganin Allah ya tafi na akautun fuku bi usul ma akautun ku na jawza sai ya sai ya tumi sulha sakamakon mumuna wadai ma ta kama kama takaka kina rama ce kai akwai ma masu ganin cewa ma wajibi ne ka dauka da zan sabin hazam cewa wajibi ne wangani ka dauka kanka ya ka hujja na hurmat qisas to akta al hurmat qisas kenan duk abinda aka take ta ayo maka kai ma qisas ne ce kana irama wa qur'an haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce faman tada alaikum fatidu alaihi bimisl ma tada alaikum don nan muta kaga ko kuma ta kaga irin ta da haka shi ma da tunda Allah da haka nan haka hujja ta gaba lokacin da matar Abu Sufyan ta kawo ƙarar mijinta Abu Sufyan bai ya bata haƙƙinta na matar shi da ɗiyan shi abin zai ishe su mijinta ne ta iya taurin hannu bai ba su abin da ke sai su kuma akwai abun a gida a nan salasar sai ce mata khudi ma ya tafi ke wadda duki bil ma'aruf ruwa ta cikin mamu ya karuwa mamu ya karuwa ya ce mata ki ɗauki gwalgwadon abin da zai ishe ki da ke da ɗiyanki daidai gwalgwado na shari'a ka wuce gona iri kiyan kakki wuce gona da iri kaga wannan wani haƙƙi ne na mata ta ɗiya wanda bai bada ba abin da annabi bata dama ta doka daidai gwalgwadon ba kuce gona da iri kaga akan wannan a wani haƙƙi ne nata akan shi bai ba da ba aka ce ta doka bai sani ba kina ƙarƙashin wannan suna kirin ba abin da zai hana idan mutum ya cuce ka gana shi ka rike haka wani sa ibn hasan ke ta wajibi ne da Allah ya annabi da manzo Allah ke cewa shi ma kowa cikin sahih bukhari unsur akhaka zaliman aw mazluman da annabi sallallahu ya ce ka taimaki dan uwanka iya zalimi ko shi aka zalunta wanda ce ya rasulullah na san yadda zan taimaki dan uwana an an zalunce shi to ya zan zalunce tafi kuma a zalimi iya a zalimi ya ce ka hana shi zalunci wannan ibn hazm ya ga tunda manzon sallallahu ya ce ka taimaki mutum ya ce kenan mutum ne ya kwaci kayanka ko ya sace daidai hanyoyin kayanka an ne shi ai wani haƙƙinka ne a wuyan shi wani ko gobe kiyama sai ya biya ka yauni ne a kan shi haka ce bai kamata ba ka bar shi da yauni ka amshi ka ɗauke ka hanga kuran shi ya kan haka ci kuran kan wannan hujja ce da kuma wannan iya cikin dai abin da kwarai ya ka hujja wani ayoyin da wani hadisai suka hujja kuma su abu na zahiri tun da haƙinka ne a takaice ko gobe kiyama aka sai zai biya ka haƙinka shi ne magana ko gobe kiyama ai haƙinka zai baka wannan shi ne kan magana ta la takrun khanak kaka ha'ince wanda ya ha'ince ka wannan abu ne wanda ya shahi duka abin da shi an afin akwai akwai misali yaudara yaudara iya kamun matanci nan ma wata nau'in yaudara amma in kayan ka ne hakikanin kayan ka ne a waje na ka dauka ba a ce ba kai nan ba kai shi kai hiyana da wani hakkin ka ne iya da bambancin magana amma in dai yaudara ce dan makaman ni matar ma ana ne yaudara wannan kuma shine kakkai wannan kan hayancin da hayance ka sai eh muna cikin mu ne sai nan ne ko وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله أعارية مدمونة أو آلة معدات قال بل آلة معدة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسهو بن حبان za mu gano hadisi ne guda biyu amma maganarsa ta saba abinda ke narwa ta la'iya alabin umayya mazanar sallar salama ya aika mai da cewa zan aika wani idan wannan dan sakona ya je za a tattaka rusuli yan jama'a yan aike na da na aika maka in sun je faɗi masalasin dir'an ka ba su riga ta yaƙi a dur riga ta yaƙi wadda take silki wadda take kamar zaman aka sanin da aka san tarin kamar abu aka ake kamar zubi zubi aka sa aka laula aka sakawa haka kamar abu ne na riga ce amma asali riga ce jama'a ta ce kamar sarƙa ce ake ake yin ta tsaki kamar an tsaki tsaki a gama sai a riga ba ta na kan motsi amma tana hanta kubi ta gama ka kamar dai kariya ce ta yaƙi ta ta makami kina mugo makami sai makami anan bai shiga jikinka tunda ba ta na kan mumuma haka kai motsi kuma tana kare takobi wanda da ake yanzu ake jile ta ake ta abin yaƙi da ake antibal da ake nan da ake irin sai sun ada suna yi ha aka za a sa a sa aka a sa nan da a sa jiki haka suke wajen yaƙi za ka sauni shi ta kuma wannan kuma a can dama ba kowa ya mallake ta kuma abu ne mai tsada a can dakin ma shi ce wannan iya karantar da mutane wanda suke ake yaudara da sunan laya ko wani kau dabara ko maganin kaza kaga inda har akwai wani abu da za a yi a yi maganin karhe ko takobi kar ta zo samun zana sai ba kowa ba sai za a yi ba ba kowa aya rubuta shi kowa ba kowa na ya fafara ba abin biyu za a bada kurin ara kowa ba shi ɗaya kowa shi biyu ba gaba da ba inda haka ta layar da za a yi taƙi buku ka abin yi ka da haiku annabi haka nan haka amma sai ake da kuɗi ake sai tsada don kuma ake so kina annabi kiran ba sai mutuwa ke aji ko a mutu ko mu je mu mutu mu shahada a so ake a kashe ka wuri ɗabi'a da Allah ma'adatan kenan amma haka sun sa sirki don ka a tabbata takobi don ka takwai taba su sa kayan kayan yaƙi yake sawa a hama iya tas iya ƙara hama suka yi rawa irin ta yaƙi ba mutum tsoro suna yi suna rawa su raya a buga ka juya ka juya suka shi ba ba dama dai a wurai suna ana haka nan a gwada ka irin kayan da ke ciki na kenan inda haka za akwai lada ka kan huta da wani abu wani ya ta bigiya kurin kamar mana kamar a ce kamar mana gugun ta bigiya kurin kuda bigiya kuda kuciya Allah ba haka shi da abin ba to ya ce mishi kenan idan ɗan aike na sun je fatihim talatin dir'an ka ba su riga yawan ta yakin kinan ta silken riga talatin ƙultu shi ya alamu sai na ce ya rasulallah wannan abin da kacin ba su nasarar a ariyatul madamuna aro ne wanda yake damin au ariyatul mu'addata ko aro ne abin badawa me bambancin kalmar bi madamuna idan ariya ce a arita madamuna an aro ne wanda yake madamun kenan in na baka kaya kaza wannan kayan ko ya bace he ka kamun kambacin shi imma bil kima ko ko shi kambacin shi ko kambacin shi irin shi jinsin shi shine madamuna aron da an ka ba mutum kaya to an yi ajiye magana in dai ya bace he ka kamun kana shine madamuna ce wannan aron zan baka ya rasulallah aro ne wanda yake madamun ko kuwa aritin mu'addatun a ce aritin mu'addatun aro wanda ka ban aran kaza amma in ya bace ko aka sace ko ya lalace ba zan maido maka ba shi kenan ya huce ka haƙura shi ne mu'addatu to sai tambaya wannan aran zan bada wani aran ne a gaya mishi wani aran ne zai bada ya rasulallah ya nauce mashi bal ariyatun mu'addatu aro ne wanda an akwai a baka an babu ka haƙura haka aka ce mishi za mu zo magana magana biyu kan masalar guda biyu wannan shi da anan ya alamun haka suka da annabi sallallahu alaihi wasallam adatun can ba'datu kuma hadisin duk da maganganu da aka yi yana da hanyoyi wanda ya tabbata kan ba iya ture shi wa an safwan bin umayya radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yawm hunain safwan bin umayya lokacin da aka bude maka iya cin suka ba suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yakin hunain kun bai musulunta ba amma ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi har ya ba ya amshi aro a wajen shi iya cin wanda aka samu ganima aka ba su da yawa wani suka ga maganganu kan abin wanda karshe dai shi dai ya musulunta shi ma gaba da ya musulunta kuma iya cikin maganganu da ake galkashin su kan magana ta shi ya alamin umayya da annabi ta lasin bi mushrikin da sufan da dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya biyu a nasarar ajiyar yaƙi annabi ce a niban na neman agaji da mushirki kuma gashi nan ya bar safa da ire-iren su saraka shi ne na ce bambancin magana biyu magana ta neman abu mai ƙarfi neman taimako da mushirki ya maka wani abu abinda cewa mana kamar mai aka ce kamar shi ne ka dogara da shi amma idan cewa surta tana hannunka yanzu ka shi ma biyi ɗan biyi ne wasu wani suna ga ana iya haka nan don da wani masalolin guda biyu su kawo fitina cikin al'umma a yakin gwal ga malamai na duniya duka kan najeriya duk sanin aka tarabuwa ko ra'ayin shi kan neman da saudiya ta nemi agajin amurka wasu wani larabawa da wasu ka ce ba an yi ba ta saba ma wannan ruwa ya lasa ilmi mushrikin wani sihirin jayi da indiya mushriki ne kun balle a wancan zamanin ganin amurka ita ce jagorar yaƙi abinda kawo malamai suka ƙi bin magana ta saudiya cewa akwai wancan ana ga bi ne ma zai yi a cikin tawaga yake mai jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam mazana ce bana neman taimako da mushriki ya kiya to naga kuma shi kahurin mushrikin zai ja gaba Wani shi yasa gaskiya dama cikin malamai suka ga ba madogara hatta da bani rahmatullahi daga cikin masu ganin haka ba wata madogara za a kawo hujja ba amurka jagorancin yakin gwal da aka yi wanda kuma kowa ya ga abin da yi wa kana da ta shigar da jagoranta an ga dai abin da ta yi da abin da ta shibka a wannan karkara da sunan kare saudiya kuma ba abin da aka yi ba abin da aka yi bayan saudiya ta kare bakan saudiya ba ta wuce kuma shekarar ta nuna shekara 20 da nawa cikin wurin kenan kadan ba ita ta kata saudiya ba kare saudiya ba da mai kata kuma kun ta samu dalili na zawa ta yi ɓannan za ta yi ɓannan za ta yi kuma ta yi ɓannan kowa gani da ta kai wanda dalilin wannan abin da guda biyu ta masu gaskiya suna ga akwai masu ganin ma'ana iya yin in ma an nemi agajin kawuri to ba shi bai jagoranta don shi an san tabbas bayan za a yi muku tarhama to dai wannan ruwa ce ta safwan to nan shi safwan bin umayya ya ce ya ba annabi sallallahu salama aran duru'an aran kaya na silke na yaƙi diga ta yaƙi a yaƙin hunain faqal sai ya ce a gasabun ya muhammad latin bai sunanta ba ya muhammad ce kwace ne aka mini kinan barbada da a cikin su ma ce kawo ka za ta yaƙi ya ga za kaya ya ce a gasabun ya muhammad kwace ne aka yi muhammad aka mini ya ce bar ariyatin madamuna shi a dabe mai garantin aro ne kuma wanda za a mai doma kayanka bambancin adatun kashe wancan ne tambaya adatun mu'addamuna au adatun mu'addatun annabi ce adatun wancan ake adatun ce mu'addatun wancan ko amma wannan ta aka ce aka madmuna cewa wannan ruwayoyin ko ne shi yasa malamai ke magana kan mas'alar idan ka ba mutum aro na kaya sai bace kalkashin wannan da guda biyu ne kamar sai imamu ahmad haka imamu shafi suna ga cewa kurin kalkashin rinjaye da wancan ruwaya ta farko kai ta biyu ta safwan kurin idan ka ba mutum aran kaya in ya ɓace ko aka sace ko ma me in dai aro ne kurin in taɓa ce kurin ta dole ka bada zaman ya ka biya kun ba ruwansu sace aka yi me yayi kurin aure imam ahmad imam shafi imam shafi a cikin wannan wata safan kurin sai ka biya in dai kai aro aka sace ko aka za kurin kai za ka mai da shi haka yake wajen su shi ko imam malik rahimahullah iyakan cewa la tudman duk abin da ya ado kai aro kamar in baka ajiya amana musamman ka sa amana kaya ka ajiye mu dama na kowa sai masa bani ka ba mutum ajiye kayanka ko kudi misali wani adaban aka zo aka sace misali ya misali kamar ka ban kudi ajiya aka zo aka sace aka sace a gidana ko a hannuna ko a kwace dama magana biya ka ko in ta sha kai ka asara eh dama haka dama a musulunci in dai wanda ba mu bayyana wannan bai sabani aro ka ba mutum in dai ba da abin da ya karon in dai ba tabbatar da ko ya ce ko da ganganci ne aro ka bashi kai ajiya ka bashi da kaya magana ajiya ta ake jama'i ajiya aka mai ko aka yi gobara ko aka sace ko aka yi wadda abin da dai ba da kan ba da gami ta lafi to dama nan ba maganar ka ce ya rama maka kurin kai ta shafa dai ka hakuri gurin in dai ajiya ce ka bashi ba maganar ka ta jira ramuwa amma ka an sa to ba takin ka ba ka mai zalunci to imam malik rahimahullah ƙarƙashin wancan mas'ala ta ajiya sai gama wannan ta aro sai caikurin shi ma aro in ya ɓace ta sha imam ahmad haka daga cikin da imamun sabon imam ahmad suna ga cewa abinda wacce cikin almajiran shi in ya tsaga wani ruwa guda biyu da ta yi labin umayya da annabi cewa shi aritun mu'addatun da wannan aritun mudamuna ya tsaga biyu suka ce idan wajen amso wajen aran da za ka amso muka ajiye magana da kai cewa to wannan aran yanzu in ya bace shi kenan ba zan rama maka ba mako na amso amma in ya bace shi kenan ba magana rama maka kace ka amince to wannan in ya ce amince a rama ba shi kenan amma ya ce a in ya bace ka biya ni a nan kenan wancan kuma sai aiki da annabi ya magana da mutanen guda biyu kayan ke sun yake da ruwa duka biyu kenan annabi kenan wannan ruwa akan akan ta inganta kowace ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da mutum gurgurdan sharadi sharadi na kai sharadi ne wannan akai sharadi da shi akan nashi za a maida mishi ko babu shi kuma wannan sai ya akwai kenan ko na bin annabi sallallahu alaihi wasallam da ko ne a cikin kin ba ture ko ta magana ko ce tana zaman kanta kan haka saka aiki da wannan magana akwai masu ganin cewa su suke da yawa kuma irin su asina cikin malaman malaman tabi su asina basari imam an-nukhai su imam sha'abi su ibn qayyim su ibn taymiya duka wannan malama suna ga cewa wani magana ta ƙarshe ta cewa in dai aro da aka baka ba da gangan ba kai ta'addanci kai abin da bidaci bilalaci kuma ba sakaki ba kai ya bace to kai madamun ne ba a ciya kama da aro baka aminin kai baka aran kaza misali baka aran inji ya ka sace a ko gidanka akan wani suka ce kenan tunda ba da gangan bane bai ba dangan bane bai ya amma misali injin ka bashi da aro injin ka da wannan abin da ake sawa katan kilan wannan ake riya baka da kire da komi ya ka aje baka riya baka sace kaga nan ta addini a ce ba za a ce ba ce anan ka ce ka sakaki wannan kai kai tafari sakaki kai ba a ce annol ka biya tunda baka sa ba kile eh antibal ba turanci ne kai ka da duka da kilan ma da turanci ne dai nake ya kace wannan abin rihi wa kuna kile ma hauka turanci ne kile eh kwado ba dan kwado ba makubili makubili makubili ba da sa makubili ba kenan anan kaga sakaki ne kai ko kuwa misali ya baka injin kama kada mai bitas kame gudun da ya huce ya kai ya buga muna ta buga kaga anan nan ta addini kai shi da abin da yake da gangan kai wani abu ko sakaki ko ta'addanci kai ka abin to a nan ne suka ce a nan ne za ka maida amma haka kurin ba wani abu naka a ciki sai ya ɓace ko aka yi lalace to wannan daidai da ajiya ce aka fata amana ba za ka rama ba a wajen wa'idan da mashi yanku hasan na basari imamu sha'abi irin al'ummar bubudan al'aziz su ibn qayyim haka ibn taymiya da aka haka suke suna kawo da wucewa don kama wani abu mutum da ka amintacce ne haka ba ka yi ba da asara kan abin da ba don gama kai ba sai mutum ya amince ba ka aro shi dai kan wannan biyu ce a magana mata kata katsakiya da ake duka ruwa guda biyu ta asaba ahmad cewa in aka yi yarjejeniya an ba yarjejeniya sai ka dama mai kayan shi wallahu alam wannan shine wannan ruwaya ta kai babi na maganar ariya ko na maganar magana ajiya ce ko magana magana magana ajiya magana ajiya ba aro kai magana aro to yanzu kenan kaga wannan kashe kashe rigima a yanzu to gaskiya in dai mutum ba amintacce bane ba ya aiki da wancan mutum wannan magana ta tafarit ne ko kuwa ba tafarit ba ga ta'addanci ne ko kuwa ba ta'addanci bane an tabbatar da shi ma kuma an doke mishi ne don ka samu zamani kullum canza yake a daki ma akwai nabu zota ya ga dama da gangam yanzu ya ce an sace kuma sace ya bai ana sa magana dangam a ga ya sa magana su kuma can ta simam ahmad shafi cewa koren karama shi lahiya Allah ke da wannan dan akwai shari'a ne amma ba shari'a ka san dai akwai wani likin gurin magana ka san akwai wani akan ka in ka ara kai sakaki aka dauke ko da kaga ya kyale kai da kake nan ka ja mishi asara kuma kana laifi tunda kai kamata kula da abin wannan an ce misali akwai misali baka ko na kaya misali ya baka misali ya ce maka misali irin ake kaka misali ga Najeriya ka auna ka kawo ga kudi baka aure kuma yake auna yake biyo ta fraud ya ka akwace kaga nan kai ne tunda ce ka auna ba ko kuma baka auna yake aunawa yake fraud kai samu ga ya kwace hanya kaga nan kai ne kai ka ja dole ka biya sai babul kasab babi na kwace kwace kurin abin za a kwace na wani sai yake cewa an sa'id bin zaid radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man iqtada shibran min al-ard zulman توقه الله إياه يوم القيامة من سبع عرجي متفق عليه cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce inda sai ibn zaid man qatata ashibran min al-adun wanda ya yanki wani dani shibr abinda ake wanda babban yatsa da yatsa ta ƙarshe awon da aka yi aka bude hannu da babban yatsa da yatsa ƙarshe ƙarama ta ƙarshe abin da ke tsakanin shi ne shibir shi mace ɗani ɗani guda ɗani da suna cewa da manuniya amma magana mai kari da wanta khinsar ce khinsar da wani ibhama ya ce wanda ya ɗoki nan da misali na ƙananta ne ko kenan daidai ɗani guda ka ɗoka na wata ƙasa wani hili gona kare dina wani abu na wani daidai ɗani guda ka ci ba naka ba kan zalimci kaman aka canza iyaka ka shiga iyaka ba taka ba da ta zama zana ka ce al'adun da man gairin umarna da al'adar ko allah tsine ma duk wanda ya canza iyaka ƙasa da gangan ku canza iyaka shiga wani wani ka shiga iyaka wani akwai tsino a can hadisi da iyayen ganta kan haka to na ce wanda ya haka kin ɗani ɗaya ka ɗauka a kan zalimci tawakahu allahu iyahu yawan gobe kiyama Allah zai sa a lauya maka wannan ɗanin ɗaya haye zuwa ƙasta bakwai da abin da ya zuwa ƙasta bakwai za a sa ya an laulaya ma shi ɗauki a maka zuwa shi Allah yi kuna kan komi kenan yauni ne za ka ɗaukan makanka ɗani guda kuma na shi ya karantar da cewa idan mutum ya mallaki gona ko garka ko gida abin da yake kasa har ƙashen ƙasa mulkin ka ne kan wani arziki aka samu a ƙasa naka ne in zinariya ce azurfa ce menene naka ne ba na wani ba ne wannan duk da cewa tsarinmu na musulunci ya yi kusa tura sai kusa da musulunci suka misali da amurka an samu petrol ko na ba gonaka naka ne kuma abinda za a yi zawa za a yi kwantara a yi magana da kamfani masu hudawa da haƙƙi a wace da gano gwamnati kaza gano kamfani kaza haka ake raba da kai mai gonar nan kuwa dai a kore ka haka na idan a kore ka idan a kore ka ta gidan gwamnati wadda an haɗi ƙoƙari a biya kudin hilinka shi ne bakin kokari da gwamnati baka nan ibiya gona kudin ta nawa kudin gona ibiya ba kudin ba kudin ba abin da kasa ba na kasa ba na gaba ne ba tsarin wannan na kasa kudin da kudin na hukuma ne eh a tsarin tsarin musulunci a wani abin da ke kasa naka ne sai da ayi magana da kai nawa za a baka eh nawa za a baka kambacin kanka da ake dauka na kasa haka ne tsarin shari'a ta musulunci to to yanzu nan kenan ɗan wana magana ɗani guda kaci ina ga masu cin gona da rantsuwar ƙarya ko ga mutum kun mutum ya kusa mutuwa tsoho ne na jaraba oi kun sai ce ya rantsuwa washi washi don kasar gona ba kun ce asar shi kun ya rantsuwa ya ci kun ce kuma har rantsuwa tsewa da ya san ya ba shaidu an ce ba shaidu to zai karantsi ya san ba shaida wani wajen gona ya mutu kakan mai gona ya mutu ya shi yanzu shi wani wajen baban shekada bawon zai shaida abin da aka yi ta tsohon ya karantse wani ya rantse kuna a kan ƙarya ya rantse kuna shi da waishi kuna da ya kai asarar gona ko ya kama ɗaya shi asarar gona a banza ya fita shi kuma zai masu ganewa wai ya rantsuwa to wannan rantsuwa da ya yi su a wajen al'ada al'adar mutane idan mutum ya rantse bai mutu ba bai kuturce ba ta shiga ci gaskiya da shi ba haka ba ne ba haka bane ba manzala yana raye sallama ya ce za a zo gaban shi a yi rantsuwa ta ƙarya kuma ce ta lafiya lau illa kun wa'azi da yake manakata ta haka mura'in musulmin biya mini ya kaca dai ya kaca duk wanda ma'anar da ruwayar duk wanda ya amshi haƙƙin ɗan wanshi da rantsuwa ta ƙarya to ya san wuta ce ya ɗoka a kan shi kamar katimin nar kamar wani wuta ya ɗoka a kan shi rantsuwa ce ka ta ƙarya annan haka zaka yi rantsuwa nan baka zai ka rantsuwa baka zai haƙƙin mutane amma kuma ƙarya kake sai annabi yake da rantsuwa kurin he ba ka kuma ka taika idan kai maka wazi kun ba abin da za yi ba na ce ga annabi rantsuwa wannan ya kuturce da zamanin Allah ka tabbata kuturwa annabi zamanin annabi ya rantsuwa kuturce ka tabbata ba ba wanda rantsuwa kuta ce gaba yana rayu kun zai rantsuwa ta shi a bai hude ne suka da musulmi bai hude ne gonan wani musulmi take hannun shi ɗaunin aminci ake yi daga baya bai hude ya ce a shi ba ba shi ba na ta wace gurin ta wace ce aka ce su ku aminci ne mai nake kai da mutum ya amince mai ce a kuma aka ce wajen annabi sallallahu alaihi zana ce to kai da kace ta kace so asali shari'a tana aiki da ne aka ce abinda yake hannun mutum shi ne albani da alamun da yi wa wani min alaman aka alamun shaida wanda yake abu a hannun shi ne na shi mashara a wajenmu kai da ce naka ne ya ka shaida albani da alamun da yi wanda ya da'awa ka zana wani ina shaidan ka shaida ka zana ka ne babu shaidu shi wani ke hannun shi mai zai yi rantsuwa kurin in rantsuwa shi kenan aka zo ya ce ina shaida ta babu shaida rasulullah ya ce to kai ka ya ce wala muna hukin bai hudu yanzu wata cikana yanzu kariya ta cikana annabi ce ba muna ba muna bai wannan ba muna abu kariya ce ke cizi mu baki mu kenan idan zuwa kuma ka baka shedu ko idan zuwa ko idan zuwa saka shi da shi babun zai da shi a takeice ba ai barin tsuwa dan a ce anan duniya ya Allah kama ka Allah bala wannan iyawan babu maki a duniya Allah kama mutum ko ma da menene ku tattace menene amma ba bai cikin sharadi ka yi rantsuwa ƙarya annabi iya da balle ba a nan zama gaba wani wani wani wani wani alƙalin garin a gaba annabi ake rantsuwa ta ƙarya a cikin mutane kenan ba wannan sharadi kaka ce idan mutum ya to sai su ce ai idan mutum ya ci ya rantsuwa in bai mutu ba ya kuma su ce wata ƙauyuka wata shari'a ta ƙauyuka da ake a wasu a wasu baromin ƙauye ya ce in yi rantsuwa in shekara bai mutu ba kenan an san gaskiya ne amma a cikin shekara in ya mutu ya ce amiru abin da ya rantsi ƙarya ta ƙarya ce ke ko me ka shiga inda ka mutu shekara guda a ƙauye suka karar ake aka sai a gona ya ga baban ku ya zantse wani shekara in ya mutu ta ƙarya ce da mafi yana gudun mutane tun da shi a cira ya ake ta al'ada a takaice rantsuwa kurin abu ne mutum ɗauka ma kanshi ya wuni an zane mai imani bai ɗauka ma kanshi ya wuni rantsuwa ƙarya don hallaka ce ya cikin kabira mai girma a wajen allah laifi ne babba to akan samu ran imani to muhimmi yake da zahiri abin da abu shi ne muna magana to dan wasan da mutum ya sanar abin ka san da hadarin cin gonan mutane ana maganar dani dai ka ci na mutum ba haƙƙi gobe kiyama sai an dora ma dakon wannan abun kuma a wuya za a laya mashi za a laya mashi a wuya za a laulaya mashi har ƙasa ta bakwai wannan to yan wani duk aka samu misalin misali a maraya kan harkar kare na wani gwada mai ƙarfi ka amshi ba kan gaskiya ba ko ka huce iyaka ka ƙara duk iya cikin wani maganar da kwanan ɗaya yake mun tambaya jiya kan mas'alar mutum ya zo irin da ake anguwa ko a kare ka zo ka yi ka gita rumuwa a gaban gidanka wannan iya daga ciki amma aka ce man gayyar manan adin misali yanzu ko a ɗabi'a an san meri tana da wata ƙa'ida an aka yi misali titi ko unguwa kowa san yankin nashi an yanke maga abin da ka saya ka yi gini a sama da naka nan cikin iyaka ce an ga gina don ma naka bane ba lahi ne daɗe ne lahi ne amma misali sai ka zo misali mai ta sai da maka misali ita ta sai da maka aka ce wannan an ƙara maka misali hatta ana yanzu misali yan wa'a yanzu a suku aka ƙara wasu titina to in mai ta ta wannan sai ya kai da mata sai da maka ya ta ƙara maka wannan kenan mai ta ba kai ba a caka a mai ta ba kai ta mai ta baka misali a ce ta ɗin ta baka amma ka zo kai kanka kun ga ƙara to ana magana rumawa to ai ta rumuwa ko wani karahuna sai karahuna kowa san bai canza iyaka kowa san dai aro ne kai kar ba mu da komi yi rumuwa kai kes wannan aro ne me take baka aro ita baka aro amma amma a wata ba mu ke bada kaida na wannan abin da ka kara to wannan ba a kiran shi ka canza iyaka ko ka biya kudin haya ko baka wada ba dai anan ba mai suna in ba mai suna canza iyaka dan kowa san ga bakin gidan nan wannan kari ne na rumuwayi in bai cikin canza karin ruwa bai cikin canza wuri ko ce ce inda ba a kiranta ba a kiranta canza iyaka za a kuma magana kuma rita ko ta farka shi dai canza iyaka ake magana canza iyaka da zai za ka gama da naka da na titin ya zama naka ko sai ruwa ta mota ba cikin gida amma kamar ta gini ma kamar ka tanga ba ruwa ba ce ado a can kowa ce a can kowa zaka ce wannan to nan ai sun ce a dokan meri kana da kayi wani abu hamitu biyu ne ko a dokan ta meri dan kayi wani abu a kowa gidanka hamitu biyu kana iya kayi wani aiki da shi mutum biyu gaban gidanka gaban gidanka gaban naka kewayen ka wannan akwai doka ta meri gaban gaban cikin dokokin meri wannan to yanzu dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatada ashibra min al-arad duk wanda ya yanki ɗaya ne guda a cikin ƙasa zulman akan zalunci tawakahu Allah iyahu yawmul qiyama za a laulaya mai shi gobe Allah zai laulaya mai shi gobe kiyama min sabai arzin da kasa ta bakwai har zuwa kasa ta bakwai muttafaqun alayhi wannan ruwa bukhari ka muslim ya ka wa an anas radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana inda ba'd nisa'i fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma khadamin laha biqas'atin fiha ta'am فضربت بيدها فكسرت القصع فدمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا قالت امكم شلوه قالت امكم ايش كلوا ودفع القصعة الصحية للرسول للرسول وهبت المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصحابه nan meye wakana wata mas'ala ce ta wakana an anas ibn malik bala shi shi na cin gida anas anas ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana da ba'd nisa'i iya wajen wata daga cikin matan shi anan ya dan kara gidan wace ce to amma ruwaya ta kawo iya gidan aisha ne fa arsalat ida ummatul mu'minin ma hadaman da bi kasa atin fiya ta'am sai a cikin duk da nan dan cikin yayi oyi da abubuwan he a cikin uwayen mummunai he wata ta aika wani hadiminta bi kasa atin fiya ta'am da wani namce kasa asalin namce bukuru a Hausa ba san bukuru ne ya rabu san bukuru ba ya rabu san bukuru ba yara bukuru eh wani ya san shi da shi ya kici abinci da shi kaman kwano kwano ne na ice he wanda tsohuwa ta rike mahewa tsohuwa ta rike tsaye suka rike kenan ya rabu san shi ba ƙasa asalin ƙasa da kurin kwano ne na ice kamar bukuru kurin bukuru kicin hausa kun akushi eh akushi bukuru duk da shi ne ila akushi babba ne ko akushi shi ne babba to a takaice dai ta aika makayi da abinci a ciki fatarabat biyadiha fa kasat alqasa ita minti ta ga mata kaka ita za a kawo mata abinci za a iya abinci a kawo mata abinci gidanta annabi ya gidanta ka abinci na wata ta ɗauki kwanan wani abin ta buga da ƙasa ta buga ta buga abinci da mata a taifar da yasu wani annabi da yawa annabi da gawa annabi da gida annabi zalma gida annabi zalma kuma su aisha ne manya ko su haƙuri ta buga wannan wannan makayi da ƙasa ta kare kwano kare hukuru ya kare annabi ce ba ta ƙala ba a bige ta ko a tada bala'i ba magana a kyale ta fadammaha na mai tattara ya tattara wuri guda yaji babu kala wata ruwa ce wace babu ku ta kishi uku ta kishi kishi ne cakwarar kishi ce babu ku ta garci uku uku ta kishi kishi ne ke na mata kwarar a kyale ta ana nan tana gidanta ake sai ta aiko nata abincinta shi kenan aka ci abinci a ƙare sai da aka ƙare abinci sai ya ɗauki kwanan na ita kukur nata na aisha da aka kawo ya ce a kai mawanci wanda aka kare nata shi ne wadda fa'ala ƙasa ta sahiya da rasul sai ba da ƙasa ta sai kenan bukurin mai lahiya na rasul ma na aikin nata ɗan aikin na aisha shi nan kamar cikin wannan littafin ta zuwa kama ne kama gane can da ya ce ma a hadamin laha ya ce wannan iya karanta da kina a musulunci ba hana boye-boye ba gida annabi aiki dan aiki na ɗaukan aiki aiki amma an san ba ka ɗata ka kowane misali bai balaga ba ba da giya kaga abin shi bai ɗata cin gidan mutane ko gidan da aka bukata ta kama ko gidan da babu kaɗai ka ya yi aiki ba laifi bane ba inda ya ba kaɗai ka a gidan ana iya hadin ko da babba ne in ba ka da taka cin gidan ila ta mata cin gidan ta san shigar da za ta yi kudin kenan annan sallallahu salama sai ya ya doki wannan milahiyar ya ba dan aiken aisha kenan ya ya kai wa wancan hafsa ce ruwa hafsa ce aka waka da aka kai mata na ta lahiyi aka yi wata lahiyi to da kuma kenan ya ce abinci da abinci kenan abinci tun da kowane tun an ci wannan shi kenan kuma kuma karin da kuma ya kai wata kenan abinci ci abinci da abinci kun kwano da kwano an rama ta wahabatar makasura kenan wadda fa ala kasatan sahiya li rasul ya ba da wancan makayi mai lahiyar da rasul ga dan aken da aka aiko wahabatar makasura ya rike wanda aka kare shi kenan dan da mai lalace wanda ta rawahu bukhari da tirmizi can shi tirmizi ya shine kasuwan aisha ce akai abin da ya ta mai bugawa kasa kuma a can ya karar wayar ta'amun bi ta'amun wa ina bi ina ta abinci da abinci makayi kenan abincin ta zubda an ci wani kambacin shi kuma kwanan an doki nata an mera ta kenan an yi masani kenan kuma wannan iya karantar da kai cewa ashe maganar raba kwana daban magana kuma cin adan a wani iya cikin abin da ake rigima yau cikin rayuwar nan kasashen mu nan ai ya je gidan wata ba kwanan ta ba ya cutu ba kwanan ta bane ba ko aiki da raba kwana da mai tuwo ai ba ba yau ba tuwo ba a tare bala'i akan tuwo asalin shari'a ba ruwanta da tuwo raba kwana daban a shari'a tuwo daban sai dai idan ku kuka ce ta mutuwan za a yi amma da ka'ida ba tuwo bane ba kwana ne don ka'ida ko ce tuwanta daban ko mai tuwanta daban gidanta ma daban ka'ida asali abu wani wani abu ne na darura ko na yanayin wuri ya ce a gama su a yi tuwo guda ko a yi tuwon yau ta yaka baki-baki wani mai cikin ƙa'idar shari'a ƙa'idar shari'a ba baki-bakin tuwo ba mai mawata tuwo a shari'a ba masu da ta mawata tuwo ba bai wa kowa ko ce zama kan jiki ka gama da mai ɗaya goma da mai ɗaya biyu da mai ɗaya jiki ko ce ce tuwo ka sa akwai matsala ita ɗaya cikin ta ɗaya ka sa ta wa ɗaya goma tuwo ka sa matsala ce dan da kowa na yi ne zama da ruwa ko yanayin mai haka ciki amma ba ƙa'ida ce ba ba shari'a ba ce ba amma ta amince amma ka duka yanzu duka ka kamar abin dole ne ta ta to iya mata hudu gare shi wata yau sabuwa ce amma ya ce kawo ta tawa mata uku da diyan su 15 da cikin abinci kasan an bauta da ta ita da ta ma ta ba ta ma gaskiya ba haka ne ba haka yi ne miki kurum kama doka haka ne yi ne da miki kurum Allah warware kurum amma ba haka bane ba haka bane kowace zaman kanta ke wannan kuma sun amince akai amma da kaka ce kamar ayi bala'i dan bata yi bata da ba haka wani ba dora mata ba wata bauta ce ka dora mata daban ba ta kun al'ada ta ta amince al'ada wurin amma ba ba doka bace ba to ganin kenan asali tuwo daban kuma magana ya raba kwana daban to da muka gama abin da tuwo ya sa matsala yau mana matsala yau bai mutum mai mata biyu ko uku sai yau ana tuwon Aisha Aisha ta yi tuwo goma tuwon ta da kwana bibi na ake duka cikin al'adunmu da kwana bibi ake sai ya bulaguro to yanzu da ya bulaguro iyayewa ya dawo kuma da tuwon aisha ke ko da ya kwana bibi na aisha ya samu rigima ya kwana bibi na aisha kan zaka mata ya je gidan kada ka bako to dai dawo tuwon aisha ne a ƙa'ida al'adunmu gidan mai zo da shi ya ce gidan aisha kawai sai ya koma gidan aisha ya kwana uku kenan to wani abin ya ka rigima inda aka buƙa'ida babu rigima inda ƙa'ida kwana ce ba ruwan gartuwanta kurin gidan wanda kake ka yi kwana ɗaya ɗaya da kake ka wuce kai gaba kawo kwana bibi kake ka ɗayan kazo ka ci kuma talabijin kun ga ba ruwanka kun kuwa to ya kama ka ci a nan eh ko ka ci nan ko ci na wani to su mata suna rigima ba su kuma abin ya gyara su a yi adalcin sai sun zama yin misali yanzu aiki da tuwo wallahi akwai wani da gangam ne ya bulaguro kwana nawa iyali ya san tuwon wanda ya na kaza Allah sai bari hir tuwunci zai sabko wallahi ana yi daga musuke daga gama da ya san tuwunci hir tuwon ya zo iya damar daga damar daga ne wuta kuma ya sai ko nan kuma sun sun ce tuwo ne tun tuwon ne bayan da aka iya kuma wani lokaci ba dangama zai kurin ka tari ake wani a sama kuma dangam kurin ya samu hukun ka tari kurin hukun ka tari he ya bula gurin nawa ko ya ga dawar tumunci ya ga ya ga a dangama ne a ba dangama ne ba shi kuma dangama ne wallahi kaga ma inda ka bauta ka aida ta kwana kwana ne gurin ba wani magana ka zargi ba zargin kowa ko ya ta cikin zargi kurin kwana ɗaya ɗaya ne ko ruwan kalmi tuwo kun zo kai gaba to kaga wannan ce ka kenan tuwo kana ajin tuwon kowace bayan wannan kisa kisa shahararra ta Zainab da annabi sallallahu alaihi wasallam da manzana sallallahu alaihi wasallam yake bi an yi biya gidanta eh jima a gidanta hal hafsa da aisha suka ce kai akwai wani abuwa suka gano iya jimawa duk iya kewaye iya kewaye yake da gidan iyalan shi yana zagaye sai suka gano in ya zagaye yazo gidan Zainab jima yake ashe tana ba shi wani abu ya sha na musamman tana mai shiri na musamman ya sha ya gaba a can zai dauka hankali kin hai dan jima har suka gano ko kenan ka kaya kenan kana iya cin abinci ko ba take kwana ba kana iya zuwa mun zai lazima zuma a lazima wata ake kana kwana gidan wance ɗaki mai daga ce mai kuma riga ta dama iya da kayan ka dama a rabu suke baka taraka ya ce ba baka shiga ɗakin ya ce mai kuma riga ta daga can kuma wai kudin ce wani ma ya dai aiki wai wasu gama hannu ba aladu da shaliya wai kudin ce wani ma wai ya dai wai aiki ba wasu gama hannu tunda ba kwananta bane ba to na ga aladu bai hana kwananta ka je ziyara gidanta annabi yana zuwa duk kullun ya je gidan koci kullun sai ya kewaya gidan koci a cikin amma kuma a gama gidan guda a hira tare haka yake kullun ya je gidan koci shi ɗaya je gida ta yalhai gida zaka an ya ƙare zagayen shi kuma a gama wuri guda a hira kuma daga ba a watsi tsarin musulunci kenan to yanzu dai nan a takaice magana ta duk da wasu na ga cewa me yasa hafiz bin hajji ya kawo wannan hadisi a kan maganar gasar ba a ce a zaɗiri ba wata munasa ba amma iya ya kawo ganin an aka nan haƙƙi ne ƙwace ne amma mai haƙƙi an ƙwace kayan aisha amma dalilin don ta yi ɓanna ne ta suka yi kawo dama a kan cikin babi na magana na magana na aka ce na magana na aka ce ba nan wasu suka ce da zahiri ne iya shi ake da wani magana ce ganin ka ɗauka nan wani nau'i ne na gasa amma ba ba mai laifi ba nau'in gasa ne tunda akan haƙi ne misali da kai zama kan sana yanzu mutum ya yi je misali ya yi wata ɓanna sai a hukuma za a yi ƙwace kan wani amma akan haƙi ne ba ce aka yi amma ya akwai haƙi ka mutane sa shi ba ya ɓanna misali ya ɓanna ka mutane ya ƙwace wannan ƙwace ba laifi ba ne ba gina gobe ƙwacen da za a iya yi wanda yake kuma ba laifi ba ya kai ba amma kwace wana zalimci shi ake magana shi ne ba kyau na ga wani hadisin kamata matsaya kan shi allah kai mana na tafi sha gobe da mace tunda akwai na gobe shi wanda ta Allah kai wannan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
No.